الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تقس قوة ربيع الأول shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da 25 ga watan goma shekara ta 2020 miladiya muna darasi na 78 a cikin wannan littafi mai albarka muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatar islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala za mu tashi akan faɗinsa faslun fi hadi sallallahu alaihi wasallam fi salami wal isti'zan fasali da zai mana bayani akan shiryar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da yin sallama wa mutane da kuma neman izini na shiga wajensu um, ya ce في الصحيحين عنه إن أفضل الإسلام أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وفيهما أن آدم لما خلق الله تعالى قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يحيونك فإنها تهيتك وتهية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليكم ورحمة الله فزادوه ورحمة الله وفيهما أنه أمر بإفشاء السلام وأنهم إذا أفشوا السلام تحابوا وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا ولا يؤمنوا حتى يتحابوا وقال البخاري في صحيحه قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار mala yake cewa wannan fasali ne da yake bayani akan mai annabi ya karantar abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar dangane da yin sallama da kuma al'istizan abinda ake nufi da al'istizan shine neman izini neman izini ya zo a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani wato kamar yadda ya zo a riwayar imam abu huraira annabi yana cewa inna afdal al-islam an tut'ima ta'am mafi falala a cikin musulunci ibadar da mutum zai yi ya zama musulmi to ya sifantu da sifa na ciyar da abinci ga mabukata an tut'ima ta'am ciyar da abinci ga mabukata ko da ku dabbobi ne in ka ciyar da su Allah ta'ala zai baka ladan ciyar da wato wata rai mabukaciya abu na biyu wa tukri assalama ala man arafta wa man lam ta'rif ka rinka yin sallama ga wanda ka sani da kuma wanda baka sani ba wani hadisin bukhari ne rawaito shi a kitabul iman da al-istizan da muslim a kitabul iman riwayar abdullahi dan amr amma dai wannan riwayar abu huraira ne jama'a musulunci ne ku taimaki mabukata ku ciyar da su kuma a musuluncin ma wanda ya sifantu da sifa na taimakawa mutane ya ciyar da su abinci to yana da musulunci mai falala akan dan uwansa musulmi musulmi ne wannan musulmi ne mai yawan ciyarwa wannan musulmi ne da baya ciyarwa to mai yawan ciyarwan mai yawan taimako mai yawan bawa mabukata abinci ya fi falala a wajen Allah Allah ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira bayan Allah na kwarai suna ciyar da abinci ka duba uslubin qur'ani sai ce ala hubbihi suna son abincin ba wai ba sa so ba wai abinda mutum baya so ba kana da abincinka a gida kana so kana da kudinka aljihu kana so ka cire ka bawa wato miskini da yatimi da bawa da aka kamo shi a wajen yaki kuma abu na biyu cikin abin da malamai suke faɗa babban abin da mutum yake mallakan mutane ya samu daraja da matsayi a idansu haka a wajen Allah shine ya ba su abinci su ci ya ba su abinci su ci ko dafaffe ko ɗanye al'amura sun canja kwarai da gaske kuma akwai abubuwan da suke faruwa ko suka faru a da wanda iyamu da kakanni sun yi aiki da su sun samu falala a wajen Allah da akan samu gida ba zai taɓa yiwa a yi abinci babu kwanan wani mutum baƙo ko makoci ko almajiri ba ba zai taɓa yiwa ba a iya dai tarbiyyar mu hausa fulani dole sai an samu kwanan wani kai wanda suke da ƙoƙari ma a da ba a fara zuba wa kowa abinci sai wanda yake na waje ko baƙo ko almajiri ko wani wanda yake makoci talaka mabukaci abu na uku da na sani ni a lokacin da muna yara lokacin da iyayenmu suke dora mana kwanuka a faranti in an yi abinci da magariba kullum sai mun bi gidan makota muna raba musu abinci su ma su kawo mana mu ma mu kai musu har ma irin ɗabi'a ta yaro ɗin nan sai ya iya ci abincin gidansu yana jiran a kawo na makota ya fi daɗi ya ci wannan sunna ta kyautatawa kusan yanzu kanat sunnatan majuratan an ƙaurace mata rayuwa ce ta boko ake yi rayuwa ta rowa rayuwa ta yahudanci ba ma wai a bawa aboki ko a bawa makoci ko a bawa wato almajiri ba a'a a gidan ma mai gida zai iya zuwa ya ware nasa ne daban ba a taba masa shi zai zauna ya karya ƙasusuwan kaji ya ci mai kyau ya sha mai kyau yaransa da 'ya'yansa suna cin wahala akwai wanda suke kawo kukan mai gidanta ta ce kullum in ya siyo kashin kaji in ya ci ya ci duk wacce yake ɗakinta ranar girkinta zai siyo kaza ya ci ya cinye ita ma tana zaune ta yi tagumi sai ya gama ci ya ishe shi sai bar mata sauran ƙasusuwa ta ɗauka ta ci sannan in ta watso sauran manyan 'ya'yansa na gida su kuma za su zo su ta warwasa wannan kasusuwan sace baba jiya ya ci kaza amma ko cinya ɗaya ba zai ba wa 'ya'yansa ba irin wannan rayuwar sai ka kasa gane me amfanin wadatar da mutum yake da ita me amfanin arziki da mutum yake da shi har a ce za ka samu wani abu na rufin asiri da ba za ka iya ba wa iyalinka ba to wanda bai iya ciyar da 'ya'yansa ko iyalinsa ya ba su a yarwace ba to yaya kake gani ina zai iya ba wani almajiri kuma almajiran nan samun su a cikin mutane su ma da amfaninsu akwai illolinsu akwai kuma amfaninsu to sai a yi amfani da su ta daidai ɗin inda suka yi kuskure sai a gyara musu yanzu akwai wasu unguwannin da muke da su wallahi ba wanda za a iya ba abinci in ka ci abinci ka rage sai da a zubar da shi haka ne ba su da ba wanda za a ba abinci in mai gadi ne na gida shi ma a ƙoshe yake ya za su yi a dusbin ake zuba abinci saboda unguwa ce ta mala'u babu wani wadda yake da buƙatar alazi waidi ba ina goyon bayan bara ɗin ba ne amma ko da a ce an san da wurinsu sananne wannan gidan almajirai ne suna karatu ko ɗaliban ilimi ne masu karatu a jami'a ko a wasu kwalejoji za a iya ɗauka abincin na a basu amma da yawa a gidajenmu akwai unguwanninmu babu inda ma za ka ɗauki abinci ka bayar wannan ba daidai ba ne kuskure ne ku ciyar da abinci manzan Allah ya ce duk wanda ya ciyar da wani Allah zai ciyar da shi ya mulkiyamaci ya ce ka ciyar da ni zan ciyar da kai Allah ya danganta ciyar wan da kansa in ka ciyar da talaka kamar ka ciyar da Allah ne duk inda Allah ya magana akan al-infaq a cikin alkur'ani ayoyi barkace suna magana a al-infaq ciyarwa ciyarwa abu ne da yana da muhimmanci kwarai da gaske sannan yada sallama karanta sallama shi ma addini ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana ana gane tsakanin musulmi da musulmi ne wato ta hanyar wato yin sallama wa juna shi yasa manzon Allah ya umarni da a yada sallama a kowa ya wa dan uwan sallama ga misali da ya bayar ya ce ga wanda ka sani da wanda ba ka sani ba kenan kamar yadda ya zo a hadisi sahihi yana daga cikin alamun tashin alkiyama yana daga cikin alamun tashin alkiyama assalamu ala ma'arifa yin sallama akan ma'arifa me al ma'arifa in na san ka na ma sallama in ban san ka ba baran ma ba kuma ku lura ko a hanya yanzu muke tafiya a mota in ka ga wani yana daga wani hannu yana assalamu alaikum assalamu alaikum to ya san shi to annabi ya ce alamar kiyama ta kusa tsayawa kaga mutane wato in dai za su yi sallama to alal ma'arifa suke in na san ka zan ma sallama in ban san kabarin ma ba na je asibiti gai da marasa lafiya sai ne ta wucewa duk wanda na gani sai in wuce ba zan kula shi ba amma wanda san shi assalamu alaikum assalamu alaikum wanda dukan su musulmi ne suna kwance suna buƙatar a yi musu addu'a to alamar tashin kiyama ne keɓance sallama ga wanda na sani ya shiga kasuwa layin kasuwansa nan gaba ɗaya mutane ne musulmi ba zai yi wa kowa sallama ko ne misha gobe zai mai saboda bai san shi ba ba sa harka da shi da ka sai ya je gurin wanda ya sani zai sallama ya shiga ma'aikata ba zai kula kowa ba baya wa kowa sallama ko da ta sunna din ma ya dan rage yi assalamu alaikum jama'a baya yi illa annahu yusallimu ala nas bil ma'rifa yana wa mutane sallama ne bil ma'rifa ku daina yin sallama wa mutane bil ma'rifa ko alal ma'rifa kawai kayi wanda wanda ka sani da wanda baka sani saboda muhimmancin sallama Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ya halicci annabi Adam alayhi salatu wassalam sai ya bashi umarni da yake ya halicci wasu kafin shi a tsakanin mala'iku da mutane sai da Allah ya fara halittar mala'iku mala'iku suka zauna wani lokaci ba dan adam kwata-kwata sai ubangiji da mala'iku da halittun da ya sani to sai ya halicci annabi Adam daga baya da ya busa masa rai cikin abin da ya fara umartansa ya ce izhab tafi ila ula'ikan nafar min mala'ika ka je wajen waɗancan mutane cikin mala'iku ka tafi ka je wajen waɗancan mutane cikin mala'iku ka je kai musu sallama ka je kai musu sallama ka gani hatta baban mu annabi adam an ce je wa mala'iku sallama kaga wa jinsin su ba ɗaya ba su mala'iku shi mutane amma Allah ya ce ya je musu sallama sannan ka saurari ma yuhayyunaka da me za su gaishe ka idan ka ji sun gaya maka to fa inna tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyatik ita ce gaisuwarka da gaisuwar zuriyarka yana zuwa sai ya ce assalamu alaikum wannan ita ce sallama ta farko da aka fara yi a duniya sallamar mutane ga mala'iku sallamar annabi adam ga mala'iku yace amincin Allah ya tabbata gare ku shine assalamu alaikum ko aminci ya tabbata a gare ku in an ce salamullahi alaikum ana nufin amincin Allah ya tabbata a gare ku kenan duk wanda ya maka sallama malam cewa yi fa amincin Allah i tabbata a gare ka kaga wannan ai masoyinka ne wannan ka sani ko Allah ya ce amin mala'iku su ce amin kuma duk wanda ya yi wa wani addu'a ya zo a hadisi duk wanda ya yi wa wani addu'a ya roƙar wa wani rahama ya roƙar wa wani jin ƙai Allah yana sa mala'iku su amsa su ce amin wa laka bi misal amin kai ma irin abin da ka roƙa wa uwanka Allah ya baka wannan shine ribar da'watul akhi li akhihi bi dhahril ghaib dan uwa ya rinka yi wa dan uwansa addu'a a lokacin bayanan mutum ya rinka yi wa ɗan uwansa addu'a a lokacin bayanan da'watul akh li akhihi bi dhahril ghaib dan uwa ya wa ɗan uwansa addu'a bayanan duk inda ka daga hannu ka ta roƙon Allah Allah ka ba dan uwana kaza Allah ka bashi aiki Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi ilimi Allah ka taimake shi akan sana'arsa Allah ka yi masa kaza kai ko mala'iku suna cewa ya Allah shi ma kai masa ya Allah shi ma kai masa ya Allah shi ma kai masa to amma abu mamaki fa in kai din kai kai kadai kai in ba wa wani kaiwa ba to kuma za ka yi ta yi ne sai in Allah ya ga dama ya karba ba lallai mala'ika kuma ya raka ka da addu'ar ba kaga ashe akwai riba ka yi wa wani addu'a akwai riba ka yi wa wani sallama ya je mun sallama faƙalu sai suka ce assalamu alaikum wa rahmatullah su ma suka ce mai assalamu alaikum wa rahmatullah amincin Allah ya tabbata gare ku da rahmatsa to amma su fazaduhu wa rahmatullah sai suka ƙara masa mai wa rahmatullah kama akwai ƙari kenan wa rahmatullah wa rahmatu Allah to ya zo a sunna in mutum ya ce ma assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ka yi ka ƙara masa da wa rahmatullah ko kuma wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu wannan duk iya ƙari iya falala wani hadisin imam bukhari ya rubuto shi kitabu a hadisul anbiya da ali sizan da muslim shi ma Allah ya masa rahama wa fihi ma a cikin bukhari da muslim annahu amara bi ifsha'i salam annabi ya umarci umarni da ayata sallama yace wa annahum idza afshaw salama tahabbu annabi ya ce in kuna yada sallama a tsakanin ku to za ku yi soyayya za ku so juna za ku ƙaunaci juna in dai kuna sallama to za ku ƙaunaci juna kuma wa annam la yadkhulu aljannata hatta yu'minu kuma ya faɗa cewa aljanna fa ba za a shige ta ba sai an yi imani ba mai shiga aljanna sai mai imani kuma ba wanda zai yi imani na gaskiya sai ya so dan uwansa wala yu'minu hatta yatahabbu ba za su yi imani ba sai sun so junansu wani hadisi imam muslim ne rawaito shi ran imamu a abi huraira radiyallahu ta'ala anhu to kaga wannan wato musulunci ya tanadar mana da ta dalilin yaɗa sallama za mu samu ƙaunar juna don ku ba ma so mai ƙiyayya ba ma so mai faɗa ba ma so mai gaba imam bukhari ya faɗa cikin sayinsa qala ammarun ammar yana cewa talatin man jama'ahunna faqad jama'al iman akwai abubuwa guda uku duk wanda ya hada su ya hada imani insha Allah Allah samu cikin su na daya al insafu min nafsika kai wa kanka adalci zamu zo mu yi bayani me ake nufi da mutum yayi wa kansa adalci na biyu wa badlu salami lil alami wato yaɗa sallama wa halittu baki daya duk inda ka je kai sallama duk wanda ka gani kai masa sallama musulmi abu na uku wal infaqu min al iqtas ciyarwa a lokacin da mutum yake cikin wato rashi kuma yana son abin an gane ko al iqtar mutum yana son abin yana ruwar abin amma ya daure ya dauka ya bayar an ce a taimaka fi sabilillahi kudin ka ɗari biyar kacal a aljihu kana tunanin gobe ya zaka karya ya zaka sa mai a mashin ka tafi kasuwa ka yi shahada ka rufe ido ka ɗauki ɗari ka bar ko ɗari biyu ka bar ka ce Allah ka bani wani ya zo neman abinci kai ma abincin ba wadatacce ba ne gare ka kana son abincin ka ce barin ɗan tsakura maka wani ya zo neman ka bashi riga kana son wata rigar ka ka ɗauka ka bashi irin wannan sifa ce da duk wanda ya haɗa waɗannan abubuwa guda uku to haƙiƙa ya samu imani wannan hadisin imam bukhari ya ruwaito shi talikan malam ya ce وقد تضمنت هذه الكلمات أصول, أصول الخير وفروعه فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة وأداء حقوق الناس كذلك ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به ويدخل في هذا إنصافه نفسه, نفسه من نفسه فلا يدعي لها ما ليس لها ولا يخبثها كو يخبثها بتدنيسه لها بمعاصي الله تبارك وتعالى والمقصود أن الإنصاف من نفسه يوجب عليه معرفة ربه ومعرفة نفسه ولا يزاهم بها مالكها ولا يقسم مراده بين مراد سيده ومرادها وهي قسمة ضيزة مثل قسمة الذين قالوا وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ما ليشي ونن كالمومي دا عمار يروي تومنا تشيوا دوان دي هدا سيا هدا إيماني to lalle sun hada dukkan tushe na alheri gaba daya usulul khair kuma da dukkan reshe na alkhairi na farko al'insafu min nafsik yi wa kai adalci yi wa kai adalci yana nuna mana wato wajibi ne mutum ya sauke hakkin Allah da ke kan shi ka yi wa kanka adalci kakka jefa ta cikin azabar Allah ka sauke hakkin Allah shine ka yi wa kanka adalci an ce ka yi sallah ka yi sallah ka yi azumi ka yi azumi kai sadaka ka yi sadaka ka sada zumunci ka sada zumunci ka yi shiri ka yi kimtsi don gamuwa da Allah rana tashi alkiyama duk ka yi to wannan ka yi wa kanka al'insaf ka yi wa kanka mai adalci al'insaf min nafsi a dawo hukukin lahi kamilatan ka ji ɓangare ɗaya ɓangare na biyu kuma wa a dawo hukukin nasi kadalik kuma ka bayar da duk hakkoki na mutane kar ka tauye hakkin mutane ya Allah ka raba mu da cin hakkin mutane ka ba da hakkin Allah ka ba da hakkin mutane duk abin da ka sani na hakki ne na mutane to karka murɗe musu shi karka cinye musu shi akwai hakoki kala kala hakki na kai wa mutum sallama tunda musulmi ne yana bin ka bashin kai mai sallama ka je jana'izarsa tunda musulmi ne ka gaishe shi idan ba shi da lafiya ka jajanta masa idan bala'i ya same shi ka taya shi farin ciki idan alheri ya same shi ka agaza masa idan ya buƙaci tallafinka duk abin farin cikinsa a ganka kana nuna farin ciki duk abin baƙin cikinsa a ganka kana nuna baƙin ciki wannan shine ukhuwa ka ba wa ɗan uwanka hakkinsa sannan kuma idan hakkinsa ya shiga wajenka albashinsa ne bashi ne ya baka wata amana ce baka wadi'a ce ajiya ce ariya ne aro ya baka ko me ya dauka ya baka to ka miyar masa hakkinsa kamar yadda ya baka wannan shine yi wa kai adalci dan duk wanda ya kuskura Allah ka kare mu ya mutu da hakkin wani a kansa to ba a shiga aljanna da hakkin wani ba a shiga aljanna da hakkin wani duk wanda ya ci hakkin wani ko ta hanyar sata ko ta hanyar kwace ko ta hanyar fashi da makami ko ta hanyar yaudara ko ta hanyar zamba cikin aminci wallahi sai ya biya ka ci da yawa ko ka ci kaɗan ɗazu wani bugo min waya daga wata jiha da ake zanga-zangan nan ya ce malam gashi fa al'amura suna nan suna ta taɓarɓarewa na ce Allah ya sawaƙe ya ce ana tafan bin shaguna na mutane ana ta fasawa ana ɗiban kaya mutane layi suke yi suna jiran kaya wasu wuraren ana fasa sto-sto na gwamnati ana ɗiban kaya wani kuma gidaje ake bi na 'yan siyasa idan akwai wani ɗan siyasa ko wani sanata ko wani wani babban mutum sai a je a fasa gidansa sai a ɗebi ganima wasu ma da ƙoƙari har da kabbara kuma abin bakin ciki da arne da musulmi duk sai su yi tarayya a wajen wannan abin an je an fasa wani guri babura ne kawai sun fi mutum nawa za suna ta fitowa da irin boska boska din na irin manyan mashinan nan wani ya tura da ledodinsu a na sayarwa ne a na ma'aikata ne a na wane ne na wane ne mutane suna ta ɗauka wani shago ne na siminti aka fasa sai ka ga mace arniya tana dakon buhun siminti kafara tana dauke da buhun siminti nike-nike ta kai ta dawo an fasa shagon wani musulmi ko wani bawan Allah to mutum ya ci da yawa ko ya ci kaɗan matukar ka shiga ka taɓa hakkin wani wallahi al'azimu sai ka biya da masu yin ƙwace kwanan nan wani bawan Allah mutumin kirki nan ya je training ya je training inda ake exercise manyan filayen ball a filin holo ne a filin ina ne da irin safe karfe bakwai babban mutum yana dan trekking yana motsa yana neman lafiya da wayarsa a hannunsa kawai wasu yara suka zo suka kewaye shi sai duka kawai babban mutum mai matsayi da daraja bai auni kansa ba kawai sai dai ji an rufa shi da duka kawai duka kuma yaran gaba ɗaya su ba wanda ya kai shekara ashirin wani da itace wani da katako wani ya ce me ya faru bai auna ba kawai sai dai ga an danne shi ya ji ana kawo waya ya ce ai da kun ce in ba ku waya ta sai in ba ku ba wani matsala ba suka karbe wayar suka kuma caji shi suka yashi duk abin da yake da shi haka suka sa ya koma gida sai kwanciya a asibiti duka cikinsu gaba ɗaya babu, babu, wanda ba musulmi ba gaba ɗaya kuma ba wai a wani guri bane a cikin kano ne ake wannan abu kurin da safe irin ka fita kana dan trekking kana motsa jiki kuma ganin su kawai da adaidai sau sun zo wucewa kawai kamar daman yawo suke suna neman wa za su buga to shi yasa yana da kyau mutum yana tafiya ko a mota ko na bai samu wata wuka mai kyau ya rinka ajiyewa a gefensa kwarai da gaske da wani itace haka mai kyau wata wuka Allah ko akan babur kake tafiya ko a mota ka karka tafi sul haka a banza saboda maganin yan iska kafin ya maka illa da ka fahimci ya za a yi in dai ka fito din kai ma sai ka fito a shirinka ka faffarka wanda za ka faffarka tukunna ka ba laifi bane kare kanka ne zaka yi kwarai kuwa ai bai kamata a rinka barin mutane suna rashin mutunci wa mutane ba wallahi ko babur ne ka samu wani makamin ka mai kyau ka kwantar a karkashin sit din mashin ɗinka da wani ya tsaya zai maka wani rashin hankali cikin ka rabke shi kafin nan inda gurin gudu sai ka kama gaban ka kai ma ka gudu abin akwai abin bakin ciki akwai abin bacin rai a ciki da renin hankali so al'umma sun suna rayuwa wato da karancin tunanin zan mutu a min hisabi da karancin tunanin cewa wannan wanda nake masa wannan waye yanzu akwai mutane a garin nan yara ne suke da wannan ɗabi'ar sai mutum ya samu mota kurin sai su shiga cikin mota suna zagaya ina yara ma sai da kati din nan a bakin danja sai zo sai dabda in ya ga hanya tana tafiya sai ce kawo kati kawo kati da Allah na nawa alaji za a baka ba na dubu biyar wanne za ka bani ba wa kawai yanko na dubu biyar sai i yanka sai ya miƙa masa zo karɓa zo karɓa kawai sai ƙara gudu yaro ya ƙure mai gudu ya tabi ina ya yi gaba ya kwana wallahi azimu malam haka suke yi ka san su masu ɗan sai da kayan nan wani lokacin suna ɗan tawakkali idan mutum dandewai saboda dandewai a yi cinikin da ka ce kana son abu sai jefa maka a cikin mota ce mu je alaji ka tsaya a can karba alhamdulillah saboda musulmi ne kuma suna tsammanin ba za a cuce su ba amma wani wallahi tallahi yana karba gaba zai yi ko kati ko takalmi ko fitila ko na duk abin da suke sa yaran nan an ce kasi sata kada su yi bara kada su yi roƙo wani da wannan abin da yake kewayawa da silifas ɗin da katin nan shi yake ciyar da kansa ya ciyar da ubansa da uwarsa kuma alal akalli dai bai je kofar gidan wani ɗan siyasa ya yi bambadanci ba kuma bai je ya roƙi wani ba ba za a taimaka musu ba a ƙwarai ku galiban ba nasu ba ne galiban zuwa suke su karɓo sarin katin irin masu ɗan jera katin nan to haka ake yi wani ɗan uwa muna tare shi ana yace yace a gabansa aka yi kawai wani ya karɓi katin ko dubu biyar ne ko na abin nan yace kawai sai ya gaya abin nan sai ce wallahi sai na bi shi gudu suke gudu suke sai da suka kewaye duk nasara wannan da ina ne duk suka kewaye ya iya mota shi ma wancan din ya iya mota sai da ya je kure masa gudu a wani guri tukunna ya je ginda ya masa ustaz ne amma yana fitowa da ya sha kulan sai danna masa ashar kawai na ce ya daidai ka sauke masa ita tukunna ya rufa shi ya haska masa fuskarsa tukun ya nemi ina zai gani abin nan ya ce kawo ya ce ba ku da mutunci ba ku da kirki in an je sun je sun yi roƙo 'yan siyasa ku zage su in sun je suna bara a gidan mutane ku zage su kuma yanzu dan abin da suke nema na abinci ka zo ka karbe mai katin dubu biyar ai ka karbe jarin yanzu wanda yake irin wannan abin yana tunanin Allah zai tashe shi wai daga baya bayan shekaru sun zo maka ko girma ya zo maka abin nan sai ka tuno a yarintarka ka cika ta da wannan tarkacen na cutar mutane ina za ka sa kanka kuma hakkin wani in ka ci shi fa zaman lafiyanka shine ka mayar masa idan ku ba mayar ba wallahi a kiyama sai ka biya shi to haka abin yake malam barkate gashi nan in an samu wayarka a karbe in an samu kowa ba shi da aminci in a kasuwa ne a karbe yanzu ko mota fa mutum a danja fa mota fa irin mutane ma mutum yana da mota dan ajiye abin nan a wayarsa a irin sit na kusa da direba din nan kana zuwa wani sai ya zo ya leko idan mutum biyu ne suke zuwa ɗaya sai ya zo sai ya sai ya zo ta ɓangaren direba sai ce kai alhaji kai faci ce to sai ka leƙa kana leƙa shi kuma ɗayan sai ya miƙo hannu sai ya ɗauke wayoyin sai ya gaba kana duba sai ya gaba wani facin da kai da ka dawo kuma ba lalle ma ka tuna ka bar wayar ba sai ka yi nisa ka san ɗauke ta haka suke yi a ko ina dole mu shiga cikin wahala mu yi wa kanmu adalci wallahi dole mu shiga cikin wahala malam garin nan ga wuraren neman kuɗi da yawa baƙi ne kullum suke shigowa garin nan kullum su zo su ci arziki su koma kullum garin Allah ya waye zaka ta ganin bus bus motoci na baƙi mutanen ƙauye suna ta shigowa suna ta shigowa su zo su nemi arziki na halal kuma su samu abin da za su ce su yi cefane su kai wa iyalansu kai kuma kana nan kana ɗan gari baka da aiki sai sata zuciyarka ta mutu kawai sai dai ka samu kuɗin banza yan siyasa sun lalata maka rayuwarka kullum a ba kuɗin banza baka da aiki sai bambadanci ka roƙi wancan ya baka dubu ɗaya ka roƙi wancan ya dubu uku ka roƙi wancan mutane sun ƙware da roƙo da ƙaramar murya da wulaƙanta kai da tozar ta kai amma ba su ƙware su je su yaƙi su je su samu abin da za su ci abin da za su sha da mutuncin su kamsu ba so duk wanda ya riƙe hakkin wani jama'a wallahi sai ya biya kuma ka sani in kana da wannan ɗabi'ar ko kana da wannan shirgin a kanka to yi ƙoƙari kafin ka mutu ka mayar wa duk wanda ka karɓi hakkinsa ko ta hanyar yaudara ko ta hanyar ha'inci ko ta hanyar cin amana ko ta hanyar kaza ko ta hanyar kaza ko ta hanyar kaza ka mayar masa a duniya za ka iya biya amma wallahi a lahira ba za ka iya biya ba ka yi wa kanka adalci ka ba da hakkin Allah kamilatan wa hukukun nasi kadhalik kuma ka bada hakokin mutane kamar haka sannan kuma abu na gaba yi wa kai adalci shine wa yu'amiluhum bima yuhibbu wa yu'amiluhu bi menene al-insafu min nafsik kai wa mutane mu'amala da irin abin da kake so su yi maka mu'amala shi manzo Allah sallallahu ya faɗa cikin hadisi yana cewa kowannen ku yayi wa dan uwansa mu'amala da abin da yake so a yi masa mu'amala kana son a girmama ka to ka rinka girmama mutane kana so su rinka tsare darajar ka to kai ma ka tsare darajar su ba ka son wulakanci to ka daina wulakanta wani kana so a taimaka ma to kai ma ka rinka taimakawa wasu wanda kake da dan abin da zaka taimake su abinda ba ka so to karka yi wani wanda zai ce wallahi na tsani wulakanci to kai ma karka yi wani wulakanci wannan shine imani kuma wallahi ko matar ka ce ko matar da ka aura ne kuma ko ɗanka ne da ka haifa ka girmama shi ka tsare mai darajarsa amma tozartawa da wulakantawa da cin mutunci da aibantawa da kaza da kaza ba ɗabi'ar mumini ba ne ya ce wa ya fi hada insafu nafsu min nafsi to a karan kanka ma kai kanka yana shiga shine ka yi wa kanka da kanka adalci kamar ya fala yadda ilaha ma laysa laha kada ka rinka da'awa wa kanka abinda baka da shi almutashabbi'u bima lam yu'ta kenan ka rinka da'awar abinda baka da shi wa yuhibbuna yuhmadu bima lam yaf'alu suna so a rinka yaban su da abinda basu yi ba abu baka yi ba kana neman yabo akan shi kuma kai ba wani kuma kai ba wani bane ka ce kai wani ne ko kai da'awar dukiya baka da ita ko kai da'awar sarauta baka da shi ko kai da'awar ilimi baka da shi fala yadda'i laha ma laysa laha kada ya rinka yi wa kansa da'awar abin da ba shi da shi ka je neman aure kana ta ƙarya kullum kuma ana ta gane ƙaryarka ai ya ce kaza ai ya ce kaza ai ya ce kaza dazun nan wata yarinya ta bugo mun waya yarinya budurwa ta ce sun yi nisa wani bawan Allah yana soyayya da ita yana son ta zai aure ta iyaye sun abin nan da sauransu amma fa ta yi bincike ta gane matansa hudu cur kano kenan ko da mai kazo an fika matansa hudu cur na ce kin tabbata ta ce wallahi tallahi malam matansa hudu abin ya buga mata kai shine ta ce kai wannan fatawar sai dai ta kira malamai ta tambaya na ce to ki hada kayanki ki kama gaba ki toshe wayarsa in ba haka ba ɗayan biyu ne za a yi ko dai ta dalilin ki ya je ya yi fada da wata da gangan ya kore ta ya shigo da ke dole a yi haka wannan in yana da ɗan imani kenan ya yi fada da wata ya kore ta ko ya shirya zai mata wulakanci ya sallame ta yana sallamanta ya auro ki to ki sani ke ma kamar yanda ya yi wa waccar aka kore ta aka shigo da ke to ke ma ɗakin nan naki fa na wata ne ta ce gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne na ce abu na biyu in ba haka ba ke ce matarsa ta biyar ana yi buksa ana yi ba suna yi wallahi azimu suna yi ana yi mutum musulmi ma ya auri mace biyar shida ka san me suke yi galiban daman yanzu in an zo auren ba zai ma bari ma ki bincike shi wai matarsa nawa waye waye gidansa waye waye ba ta yadda kawai za a gama sake miki duniya ne a miki abin da za a miki aje a kama miki kerarren gida a wata unguwa garin nan yadda yake da faɗi malam sai ka zuba wata a mariri ka kai wata ƙarshen tudun bojuwa ha za ka raku bai ni wa bai niki kenan bayan da za a yi sadu wallahi al'azimu nake ga muku ko ka zube wata a kano wata ka kai ta kaduna sauki inda akwai inda da kuɗi ba abin da ba za ka yi ba ko a gari ɗayan wacce tana can wacce tana can na'am yi kwarai kuwa na ce to abin da za a yi kenan kin ga kin zama ta biyar ranar da ya mutu za a raba gado kuma kwasa yadda za ku yi ku ta rikici akan tumoni suna yi ah to malam na halal din ma ana yi fa mutum ya zo yana da mata ya je ya ƙara auren wata matar su yi shekaru su tara 'ya'ya har su girma shiga jami'a wallahi ɗaya matar ba sani ba to ce mata zai yana aiki a abuja kuma ita kaɗai ce matarsa in ya zo nan yana tare da in ya tafi can a matsayin ya tafi aiki ashe yana da wata matar sai ya ma ratse ma ya yi ta uku ma akwai wata a kaduna sai ya yi burancin ya zuba mata kwana uku ko hudu tukunna sannan ya wuce can ba ta sani ba kuma babu ranar da za ta ce za ta bi shi a matsayin bacalo yake ba kowa a tattare shi za ta bi shi abuja ba za ta bi shi ba wannan kuma faruwa ta yi wani ɗin ya yi haka yana da arziki yana da dukiya yana da matar a nan sai bayan ya mutu an zo za a raba gado sai ga wata mata ta haɗo ita ma da shirgi da kaya ta ce ta zo rabon gado uwar gida ta ce wace magana nake ji a nan ta ce ban san wannan zance ba ta ce wallahi ni matarsa ya ce ta ce yaya za a yi ke matarsa ba mu sani ba iyayensa ba su sani ba danginsa ba su sani ba yan uwansa ba su sani ba ta ce to ni ne gashi da gidansa da komai muna tare amma ba matsala an kun ce ba za a raba gadon ba ni na je na rike wancan gidan inda nake ba damuwa ashe duniya ya hada mata a can ba magana to shine aka zo aka yi fatawa wai ya za a yi nace a ya za a yi kuwa alƙaulu qauluha abin da ta faɗa shi za a yi da shi ga 'ya'ya sun girma sun shiga jami'a amma wallahi ba wani yaron da ya san dan uwansa bai sani ba gandan gandan wannan 'ya'yan wanci ne wannan 'ya'yan wanci ne wani kuma a ƙasar waje ne ma yake da su duk lokacin da ya fita ashe wai ya tafi sadin sayan kaya ya tafi ina ya tafi ashe wajen wata matar yake tafiya a can wata nisan duniya ya je ya same ta ya aure ta kuma ya sai mata gida amma ta nan ba ta sani ba uwarsa ba ta sani ba ubansa bai sani ba wanda ya sani shi ma ya zo ya faɗi ya mutu ya aka yi ya aka yi ita kuma ta waccan ta can ɗin ta taho ta'aziyya daga zuwa ta'aziyya asiri ya tono ya aka yi ta mata bayan ai ta mata su ci da ya ya ya barkate suna can suna makaranta wasu sun shiga jami'a ya magana gado ita ma aka fara rikici a ba a yadda ba ita ce babu damuwa ita kawai ta'aziyya ta zo yi wancan ma ya ishe ta akwai kamfanoni da hannun jari kamfanoni ne yana da kamfani a can kamfani duk takardu da credentials da papers da waye duk yana ta ce ba komai za su rike da inda wannan ya kuku rike na nan gurin yan taɓa malam idan ana baka labarin abin da mutanen mu suke yi abin zai baka mamaki amma magana ta gaskiya yan uwana kullun rayuwa kamar yadda annabi ya faɗa hadisi kai wa mutum mu'amala da abin da kake so a yi maka mu'amala duk wanda ya shuka sharri fa wannan sharrin sai ya bi shi haƙabarinsa haka kuma duk wanda ya shuka alkhairi insha Allah alheri na zai tabbata har kabarinsa kuna tare da ni wal maqsud anna al insafa min nafsi yujibu alayhi ma'rifatu rabbih abinda fa ake nufi kai wa kanka adalci yana wajabta maka san Allah ba yanda za a yi kai wa kanka adalci baka san Allah ba idan baka san Allah ba ka cuci kanka zaka sa a kona ka ka cuci gangan jikinka dan za ka yi shi wutar jahannama wala yuzahimu biha malikuha kada kai cinkoso da mamallakin ubangijin mamallakin ran kai kana da hakki a kanka kuma ubangijin ka mamallakin ranka shi ma yana da hakki a wannan ran so kar a samu wato contradiction kar a samu cin karo tsakanin hakkin Allah da hakkinka ka bawa kanka hakkin ta ka bawa Allah hakkin da yake da shi a kanka kuma ولا يقسم مراده بين مراد سيده ومرادها kada ka raba wato nufinka da nufin shugabanka da nufin ranka a samu cin karo abinda ake nufi ka gane cewa shi kanka din shi ranka ba wai hakkin a karan kanka kai kaɗai ba ne akwai hakkin shugabanka a kanka akwai hakkin ubangijin da ya halicce ka a kanka akwai hakkin ranka a kanka in na ga dama ma in ƙara in ce akwai hakkin ƴaƴanka a kanka akwai hakkin matanka a kanka akwai hakkin makotanka a kanka akwai hakkin abokananka a kanka akwai hakkin muminai a kanka akwai hakkin kafirai a kanka huquq kasira to al-insan idan lam ya'rif nafsahu idan mutum bai san kansa ba to ya za a iya sauke wannan hukukin waɗannan fa duk gaba ɗaya abu ne da za a tsaye da kai a maka hisabi ran tashin alkiyama hakkin Allah akan ka kabiya a wuce hakkin mutane akan ka kabiya a wuce hakkin matarka akan ka kabiya a wuce hakkin yayanka akan ka kabiya a wuce hakkin iyayenka akan ka kabiya a wuce hakkin kaza ɗinka akan ka kabiya ka wuce wannan duka fa sai mun je mun amsa wannan tambayoyi a wajen Allah to me zai kubutar da kai ka san kanka ka san Allah idan mutum ya san Allah Allah yana bude masa hanya ya sahale masa al'amura ga baki daya ina fata ana fahimta shi yasa yace wa hiya qismatun biza rabo ne na zalunci shine qismatun biza ka dauki hakkin wani ka bawa wani ka dauki hakkin wani ka bawa wani yace misla qismatil ladina qalu wa hadha li shuraka'ina fama kana li shuraka'in fa la yasilu ila Allah kaman raban da yahudawa ko kafirai suka yi wajen ainihin wato gumaka da suke sai su je su yi noma in sun yi noma sai su ce wannan na gumaka ne wannan na Allah ne wannan na kaza ne dama wani gunki yana da haƙƙi a kanka dama wani wani wani abin da kake shirka da shi da Allah yana da haƙƙi a kanka idan abin da yake na ainihin wato wanda suke shirka da shi din na allolinsu in ya fadi ya koma wajen Allah sai su dauke shi a wannan ba na Allah bane kamar rabo ne an raba abu gida biyu a ce wannan na gumaka ne wannan na Allah ne to idan abincin gumaka ya fada bangaren Allah to sai a ɗauko shi a ce a'a wannan na Allah ne ai na gumaka ne sai a dawo da shi amma in na Allah kuma ya fada wajen su gumakan sai a ce babu damuwa ku cinye duka gaba daya shine fama kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihim wa ma kana li shurakaihim fala yasilu ila Allah Allah ce ala sa'a ma yakum wannan misali ne Allah ya buga mana to فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله kowa ya duba bawa kada ya zamanto wato yana cikin masu irin wannan mummunan rabo da Allah ya sauka a cikin wannan aya ta suratul an'ami mai rabo tsakanin abokanan shirka da Allah da Allah da kuma kansa saboda jahilcinsa da zaluncinsa li jahilihi wa zulmihi wa illa lubbisa alaihi wa huwa la yashur in ba ka ba za a rikita da shi bai sani ba fa innahu يخلق فإنه خلق كما مخ نعم فإنه خلق ظلوما جهولا da shi dan adam an halice shi mai zaluntan kansa mai yawan zalunci a mai wannan jahilci Allah ya ce innahu kana zaluman jahula inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan Allah ce innahu kana zaluman jahula daman dan adam yawan zalunci ne ga kuma jahilci a tattare da shi wa kaifa yatlubu al-insafa mimman wasfuhu az-zulm wal jahl yaya za a nemi adalci ga wanda aka sifanta shi da jahilci da zalunci ma'ana in dai ka zama jahili ka zama azzalimi to ba za ka taɓa yi wa kanka adalci ba wa kaifa yansifu al-khalqa man lam yansif al-khaliqa yaya zai yi wa mutane adalci alhali bai yi wa mahalicinsa adalci ba wanda bai yi wa Allah adalci ba ya za a yi wa mutane wanda bai yi wa mutane adalci ba ya za a yi wa Allah adalci kama fil asari kama yadda yazo a cikin asar na hadith ibn adam ma ansaftani khairi ilayka nazilun wa shirkuka ilayya sa'idun Allah ya ce a hadisul qudus ya kai dan adam baka yi min adalci ba ni alheri na kullun yana zuwa gare ka kullum alheri na yana zuwa gare ka amma shirkarka kullum hawa take zuwa gare ni Allah yana ta baka arziki ya baka lafiya ya baka ci ya baka sha ya baka kaza ya baka kaza amma kai kuma sai shirka kake ta bugawa ana aikawa Allah baka da adalci ba kai wa kanka adalci ba baka yi ubangiji adalci ba kamar wanda Allah ya hore masa ne ai ya bashi lafiya ya bashi dukiya ya bashi abinci ya bashi kwanciyar hankali daidai gwargwado amma su ne a gaba wajen saban Allah ga rufin asiri ya masa amma mazinaci ne ga mata na sunna Allah ya hore mai yana da kuɗi ya auri duk matar da yake so ya aura amma matarsa bata ishe shi ba sai dai a ci ɗauko masa 'yan mata duk yaransa na kasuwa sun san mazinaci ne wani kuma ɗan luwaɗi ne ga arziki ga wadata ga motoci ga kamfanoni ga kadarori Allah yana ta zuba masa alheri amma shi kuma yana ta yi wa Allah sako luwaɗi yake maza yake ne ba wani kuma Allah ya masa duk abin da Allah ya masa ya ba shi kaza ya ba shi kaza ya ba shi kaza amma sallah ta gagare shi wata mata ta bugo ta ce malam muna cikin ni'ima alhamdulillah Allah ya mana mai gida na ga gida babba ga motocin hawa ga sutura ga abinci ga rufin asiri ga makaza amma malam mutumin nan baya sallah ta ce nayi nayi nayi iyayi na yaƙi in na zo na masa magana zan ci mutuncinki zan bata miki rai ba ruwanki da addini na ina ruwanki da ni ta ce wallahi malam mutumin nan ya rudu da duniya in ya zauna yana buga lissafin kuɗi sai ya kai har karfe nawa amma wallahi ta ce yana ji za a kira sallah yana rike da wayarsa kafa ɗaya na kan ɗaya ya gama kallace kallacensa yaransa su fita su je su yi sallah su dawo amma mutumin nan bai je sallah ba ya zo ya faɗi ya kwanta gari yana wayewa ya yi wanka ce breakfast breakfast kawo abinci abinci abinci ya ci ya cika cikin sai ya hau mota ya tafi ofis ya je gama wahala ta ce haka zai damun a kira la'asar yana zaune a kira magariba yana zaune a kira isha yana zaune baya sallah ta ce wallahi malam duk ni'imar da muke ciki wallahi ba na jinta damuwa nake nace yanzu wannan mutumin kar ya zama sababin shigar mota nace gaskiya ne to akwai waɗanda ba su yi wa kansu adalci ba kai da Allah ya rufa maka asiri Allah ya baka kamar ai wanda aka ce ne wai alhaji ka dade baka dan je umara ko abin shi gafara Allah ka wani magana umara abin mu da muke America muke Ingila kullum muna zurga wallahi malam wai irin wani ne dan abokin wasa yake ga mai yace baka an ga kana ta zurga zurga sai kasar turai Europe kake ta tafiya ai harka aje ayi yi order kaya ayi waya da sauran ka dan tsagaya ka dan je ka dan yi umara ma ka dawo baya zuwa yace to me zan je nai ni da naje America naje Ingila naje South Korea naje wacece naje wace da yake diga ne shi abin da ya dauka zuwa Makka ko Madina wato bude ido ne ibada kaga Allah ya bashi dukiyar amma ya haramta masa bautar shi kaga hada lam yunsib nafsahu bai yi wa kansa adalci ba haka za ku yi ta jin abubuwan malam ba su da dadin ji shi yasa idan Allah ya maka ni'ima ya baka rabo ya azurta ka da bautar Allah to ka gode masa wallahi wallahi malam Allah yana son ka kenan amma wani malam haka zaka gan shi a ninkime a gigice a rude amma ga duniyar Allah ya bashi kana tsammanin yana jin daɗi wallahi baya jin daɗi wallahi tallahi kai da zaka yi azkarus sabah wal masa zikirin safe da na rana da yamma wallahi kafi shi jin daɗi kafi shi nutsuwa kafi shi kwanciyar hankali izu ɗaya za ka karanta sai ka kaman an yaye maka duk wani bakin ciki da damuwa shi fa kullum yana nan ga dukiyar ya samu amma bai da natsuwa Allah ya jarraba su abubuwan damuwa to wannan kenan yace wa fi asarin akhar ibnu adam ma ansaftani khalaqtuka wa ta'budu ghairi Allah ya ce kai dan adam baka mun adalci ba na halicce ka kana bautawa wani na wa arzuquka wa tashkuru siwaya ina azurta ka kuma kayi wa wani godiya ni nake azurta aka kuma ka yi wa wani godiya ba kai min adalci ba sun ma kaifa yin sifu gairahu mallam yin sif nassahu ibn qayyim yace ya za a yi wa wani adalci alhali bai yi wa kansa adalci ba bal qad zalamaha aqbaha zulmi ya zalunci kansa mafi munin zalunci wa huwa yazunnu annahu yukrimuha yana tsammani yana girmama kansa ne shi a tsammanin sa girmama kansa yake amma zalunta kansa yake mutumin da baya iya sallah a jami'i ka kasa kiyayewa sallah Allah ya baka lafiya baka da ciwon kafa baka da ciwon kaza baka da kaza baka yin sallah baka iya zuwa ka je kai sallah a cikin al'umma annabi Muhammadu akwai masifar da ta wuce wannan wa badal salami lil alimi lil alami yatadammanu tawaru yi wa mutane sallama yana kunshe da tawazu da kankan da kai ka gani duk wanda kaga yana yawan mutane sallama insha Allah wannan mutawazi ne kuma yana da karancin girman kai wa annahu la yatakabbaru ala ahad kuma insha Allah bai zai wa kowa girman kai ba amma mai girman kai malam baya wa mutane sallama haka zai wuce yana jin kamar wato shi din har shi kadai bai ke bugawa kansa iska mutum kawai yana sai rinka jin shi wani ne wallahi duk wanda ya zo yana tafiya ko ya ji cewa wai shi din nan wani ne yana jira a gaishe shi ka yaudar kanka wallahi ka gaya wa kanka kai ba kowa bane ba ko fir'auna fa in yayi mulki ya hau gadon mulkin sa yayi duk yadda zai a riwaya aka ce in dare ya zuwa yake a ɗakin sa akwai toka ka duba toka ya tulfu da fuskar sa ya goga ya goga ya ce ya Allah ni ba kowa bane fir'auna fa amma in ya fito waje ya zo ya abin nan sauran yaya mutum zai rinka daukan takabburanci akwai mutanen da wallahi haka Allah ya su mutakabbirai kai ba kuɗi kake ba mutane ba kai ba wani abu kake wa mutane ba kai ba taimakon wasu kuke ba kai duk abin da ake yi ma ya sa dan kana wannan ma kai girman kai matsiyaci kai ba abin da kake wa mutane to to to akan me zaka mutane girman kai ni ba komai kike wani ba don me zaka min girman kai banzan baza na karan kada miya kai gaba ni ma ne gaba ina ruwana da kai ai wanda zai girman kai wanda ya ga yana da manni a kanka ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza to sai ma girman kai amma ka rike kayanka ba ka taimakon kowa ba ka yi wa kowa komai kuma ka kana musu girman kai akan mai da wani dalili sallama wallah wani sallama ya shekara kaza yana wucewa unguwarsu da mota amma bai taba daga hannu ya ce muku assalamu alaikum ba bai taba yi ba wani ba ko jana'iza aka zo wurin jana'iza kawai wucewa ke yana jira ne a bishi ana cewa assalamu alaikum abun tausayi maniyi ne fa yake tafiya bayan kasa sai ranar da ka mutu kaya guda matarka ta guje ka ƴaƴanka su guje ka waɗanda ba ka yi wa sallama su za su zo su rungumi gawar taka su murgine ka su watsa maka ruwan zafi ma ko ruwan ya yi zafi da yawa ba za su rage ba su yi ta afka maka shi ko su zabga maka ruwan sanyi a lokacin da ake tsananin sanyi su ga tsiraicinka su maka tsarki su ɗaga ƙafarka su wanke bakinka su yi maka za su lullube ka alkafani su tukuikuye ka su tona rami matsatse su sa ka tumbinka ya matsa ƙasa a ɗora maka tukunya a binne ka a tafiya shikenan kuma a je a raba gado me ya saura ina girman kai a ciki ai duk wanda ya san kansa ya yi wa kansa adalci ai ba zai takabburanci ba babu alheri wa annahu la yatakabbar ala ahad wal infaqu min al iqtari la yasuru illa an quwwati thiqatin billah ciyarwa a lokacin da mutum yake cikin tsananin bukata yana son abin wannan baya samuwa sai wanda yake da karfar yadda da Allah a lokacin da mutum yake ganin shi ma yana cikin rashi shi ma bayi da shi ya rufe ido ya ɗauka ya bayar wannan sai wanda yadda da Allah iya yadda to ka yi ƙoƙari ka zama cikin wanda suka yadda da Ubangiji matuƙar yadda da wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa inji qur'ani suna fifita wasu akan kawukansu suna son su ci sai su hana kawukansu su ba wasu wata rana a gidan manzo Allah sallallahu aka dafa nama aka yanka dabba kai annabi ya tsaya a kansa ya sa ido a lokacin wato matansa da iyalin duk ana ana kallo sai ya ce mai yanka yanka aika gidan wance yanka aika gidan wane yanka aika gidan wane kowa ya shiru ya tagumi naman dabba ya zo karewa karshe saura dan kirso da bai kai ya kawo ba annabi yana kokarin ya ce a aika gidan wani aisha ta ce ya rasulullahi ya kare duk ka rabe wa mutane mufa sai ce ayya aisha ai wanda muka bayar din shi za mu tara a kiyama ai wannan da ya saura za mu ci din iyakace mu ci ai bayan gidansa kawai shikenan ta wannan masu gida da suke da ƙarfi a gidansu kenan ba na yanzu ba alaji wanda za a yanka sai dai ka za to hajiya ya za a yi ita za ta faɗi yadda za a yi wallahi kai da sayo raƙumi kai da wahala kai da kawa mana hajiya da rabo hajiya ta kasassabta ta wari ta ta me zan ce ne ta ta handami na ta tukunna Allah kuwa ta ɗibi abin da za ta ɗiba sai ta ɗan ware abin da bai kai ya kawo ba kyauta wani bai isa yi ba wallahi sai matarsa ta yadda masa rigarsa za ya ɗauka za ce ba za ka bada ita ba an gaya mana an mana fatawa akwai matar da wallahi mutum uwarsa bai isa ya bada ya bata taimako ba sai ya je ya nemi shawarar matar ya kike ganin hajiya a bata yanzu ba a aka ka bata tsofaffi ne ba san darajar kaya ba ka rabu da ita da Allah abin nan ka abin nan ka rabu da ita matarka ta hana ka ba uwarka wani abu amma ita kuma za ka aika wata ta uwar ai ayi inuwar giginya na nesa ka shaki naka na gindinka baya samun ka sai na nesa yawwa Allah ya mana afwa al-infaq min al-iqtar la yasduru illa an quwwati thiqatin billah wa quwwati yaqin da karfin yaqini wa tawakkulin wa rahma da tawakkali da tausayi wa zuhudin wa saqa da gudun duniya da kyauta saqa wa nafs kyautar rai wa takzibu bi wa'di man ya idul faqad da kuma ƙaryata wanda yake maka alƙawarin ko ya tsoratar da kai da talauci Allah shaydan ne ya'idukum al-faqra Allah ce shaydan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fasha wa ya'muruhu bil fasha shine ash-shaydan to wannan dai insha Allah ta'ala anan ya kamata mu dakata Allah sa mu cikin masu ciyarwa masu taimakawa ubangiji ya yafe mana kurakuran mai sa aljanna mu komar mu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
so in ba ka da rumfa kai ba mu bane kai ba mu sayawa bane to ka zama dillali dillali shi kuma ba da shi za a yi ciniki ba kwastoma zai taro ya haɗa shi da mai siyan ya koma gefe a gama ciniki kaf a sallame shi ba ruwansa da nawa za a siyar kai da kake so ka zo mu tafi alhaji gashi na kama kwastoma in kun gama na dawo ba ruwansa da me za ku yi alhaji an gama a ya ce guda ɗari in kai kuma dubu biyu to na gode alhaji in an goni ma za a sake kamo ma
na'am eh to ka gani to wannan shine billanci mai kyau ko kuma ka karɓi bashi kana da rumfa ba kaya alaji ba ni bashin kaza ba ni bashin na kaza sai ka zo ka ɗora a kantinka dole ne siya a hannunka dama ana binka bashi in ka siyar sai ka mai musu da kayan ko kai mu dawa ina da rumfa ba ni da kaya ba ni jarin dubu ɗari biyar zan sa kaya ƙarshen shekara muka yi lissafi abin da aka samu sai ka ɗaure bin ɗaure bi baka lafiya sama lafiya ko riba nawa ka samu ba wanda zai dame ka amma yanzu a kuma da ke ce mun a gurin da ake sai da masara akwai wanda ana sauke bo masara sai ce ya kama sai wani shi ma ya ce ya dafa wani ya ce ya dafa sai mutum biyar su dafa suna nufin duk wanda suka dafa din nan farashin buhun ne yake ta tashi tashi yake ta yi na ƙarshen shi zai farashi so idan ya sauka a dubu sha biyar wannan da ya dafa ya ƙara ɗari biyar wannan ya ƙafa ɗari biyar su biyar ɗin nan sun ƙara dubu biyu da ɗari biyar sai koma sha bakwai da ɗari biyar idan mai siyo zo wanda zai iya biyan kuɗi sai siya sha bakwai da ɗari biyar in aka ba wani sha bakwai ɗari biyar sai ya zara ɗari biyar ya miƙa wancan ya zara ɗari biyar ya miƙa wancan ya zara ɗari ya miƙa wancan zara ɗari biyar sai ka ga dubu sha biyar ta dawo hannun mai kaya in kuma ka ƙi yin haka to na farko ba za su bari ka sauke kayan ba ko kuma ka sauke su hana fasto masu siya tunda su suke bakin kai kana rumfarka su suke waje sai su ki kawo maka kwastoma su ce bakin ciki kake yi isa annabi sallallahu alaihi wasallam alkiyama ta kusa tashi mutum bai damu da me yake ci ba min halalin aw min haramin to sane yake kuma ƙarshe ina neman roƙon addu'ar malam da sauran yan uwa musulmi ina son in yi aure amma abubuwa sun sarki to Allah ya warware su duk abubuwan da ya sarki Allah ya warware shi Allah kuma ya sa a yi auren cikin nasara subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ba shi da wata hasana da ta shafe wannan uku kenan to akwai kuma ukun da mutane za su yi masa na farko wani zai iya kafa wani aikin lada da bayan ya mutu ladan zai tabinsa har alkiyama kuma ana ta rubuta masa yanzu wani da kake zaginsa kakannin kakannin kakannin kama guzawa ta hannunsa suka karɓi musulunci duk sallar da ake yi a najeriya ana rubuta masa lada daidai da masu yin sallar man dalla ala khairin ka fa'ilihi wala hu mislu ajri fa'ilihi